أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أكرم الأكرمين والسلام عليكم من دعوة كان كراتم من دوسة مائك صلى الله عليه وسلم لتاني تاريخ الحوادث والأحوال النبوية na'am watakila ba za mu bushe ba muna da ɗauko yan larabci a cikin kowane munasaba na na na jaraba warewan ko abokan karatu hawadis ismu jami ne mai mufradinsa hadisa hadisa kaman kawai jami ne kaman fawai yawwa a hawa jami maza hal hal to annabawiya Ah, to wanda ke talibin as-sayyid muhammad ibn alawi al-maliki al-hasani al-makki rahimahullahu ta'ala babban malami ne a hijaz a makka kuma sharifi ya rasu da ne da rasu a sosai sosai a in ba ku manta ba muna karanta abin da ya shafi wato 'ya'yan baffani na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wato eh, 'ya'yan abu lahabi muke ciki ko mun faɗi maza a ciki hadda ma matan mun faɗi akwai durratu binta abi lahabin an ce aslamat to ita durratun nan bayan ta musulunta ta yi hijira mun faɗi cewa da ta zo madina wani ya ganta yake mata wannan dankin musulunta wani so ganta cikin musulunta suna ce mata dankin musulunta ke da aka ce babanki gungumen jahannama ne ai ba ma maganan ana ganewa ba ma maganan da kin musulunta ma da ma kin yi zaman ki suna gaya mata to da ta shiga ta kokawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ya hau minbari ya fada yace wallahi a kiyaye mun dangi wallahi a kiyaye mun dangi a kiyaye mun dangi ana jigo kaga ya abu lahabi ta ba ya abu tsari ba na'am
don haka jama'a su kiyaye mutuncin manzon Allah musamman masu hamin bari su kira suna iyayen ma'aiki su zaga su kore su daga gidan rahama saboda wasu hadisai waɗanda suna hadisan ciki har yanzu babu hadisin da ya kira sunan sayyidina abdullahi hadisan da suka dogara da shi ba na'am ba hadisin da ya kira sunan sayyidina abdullahi na'am
ba hadisin da ya kira sunan sayyida amina ya ce a babu shi hadisin da suka zubai da shi misali wanda imam muslim ya rawaito wajen shi hamadu dan salama shi hamadu nan malaman hadisi sun faɗa cewa sun tabbatar cewa ya samu wato ihtila a ƙarshen rayuwarsa na'am kuma yana da wani ɗan agura da yake wanke mar allonan sana hadisi na rubuta mar ƙarya wannan kawai yakan sa hadisi mutum cikin tuhuma na uku kuma a je ma law sallamna jadalan annal hadisa sahih na'am
at taslimul jadali ana ji na'am
abinda yake tabbata shine a ciki annabi bai faɗi sunan iyaye ba sunan babansa da suna ba mutum ne ya zo ya ce aina abi babansa kuma na wuta annabi ce abu kafin na fawa ana ganewa na'am
sai ya juya cikin bacin rai annabi sai ya ce inna ya ce masa inna abaka wa abi tabbata da abi na'am lahabi ba uba wani sosai
kaga wani mujizan qur'ani ma yadda ce abi saura ce labin ka a duk da dai wancan abu ne na misali inna abaka ana ji na'am
Yawwa. kaga in ya ce abi zai ɗauka abu labi ba mai shakka abu labi a wuta yake misali inda baffa ne kuma alkur'ani ya hana yi wa wanda ya mutu bai da imani addu'a na'am
ma kana ibrahim a cewa ma kana lin nabi wallazina amanu an saki min shi ne walau kanu uli kurba min ba da mata walau annahum ashabul jahim haka ne na'am suratul tauba ko Yawwa. to sai ga nassin alkur'ani cikin suratul isra'i yana ga annabi yawa iyayensa guda biyu addu'a wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma qul huwa Allahu ahad wa qul lahuma wa qur rabbi yarhamuhuma irhamhuma da Allah da wa ake wa qur rabbi da wa ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana jin bai bin gurnin bane bai roka ba yayi
kamar rabba ya nisa gira sannan kan katma alkur'ani ya faɗa fi gairi munasaba ba wai munasaba guda ɗaya ba ana ganewa cewa wa makon na mu'azzibina hatta- har a sotul isra'il ma ya faɗa Ita- wannan ayat masu sotul isra'il makon na mu'azzibina Hatta hatta na na masu sotul wa ma kana rabbuka lilikul qura hatta ya qasa fi ummi ya rasulullah wa ma kunna mulikul qura illa wa aluha zalimi to kaga wannan ya tabbatar duk wanda wahayi bai same shi ba duk wanda ba masa wanda ake yi tauhidi ba ahlul fatati ne ya alal kitabi qad ja'akum rasulullahi yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wa nadhir qad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir kaga dan kar ku ce wani bai bai zo ba an ta ƙudu mana in kun faɗa kuna da ta cewa na'am
ana gane wannan na'am
sannan ƙari akan wannan yana ce cikin sotul ma'ida rusulan mu bashirina wa munzirina ana gane wa na'am
suratul nisa'i ne wago rusulan mu bashirina wa munzirina li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatu subhanahu wa ta'ala Allah ya ce mun turo manzanni ne ba ce ina awhayna ilayka kama ana da Ay, mana mi hanbali ahora era Ibrahim. وآتنا داود الكرة ورسولا قصصنا عليكم ورسولا نصرنا عليكم كل ولا قصة تكريما سيتي رسولا مبشرين ومنذرين من ظنين وانا من تيروس أنا جي أنا سجل بودي وانا من أكاير يا يا ديسكونكت ka bude wifi din da abin hotspot din sai ya sake sake yana is connected so yana station is not taking the na nace is connected sai dai a kashe ana eh, ana ji rasulan mubashirina wa munzirina da Allah ya kun nasa Allah ya tun bazar cewa manzanni ne wanda Allah ya ce don kada mutane zama suna da hujja bayan nan su ce a yi su ba to musu da hujja wannan duk hujjoji ne kwarara sun fi hadisin hadisi ko a ina yake bai kai na sun karfi ba sai dai in ya saba da nasin qur'ani fuska da fuska shi za a lankwasa ya biyo nasi na'am ba nasi da lan ba qur'ani da lan shi ma hadisi nasi ne, na'am amma shi za a lankwasa ya biyo qur'ani ba qur'ani da lankwasa ya biyo shi ba zai duk da an san alhadis as sunna tufassiru qur'ana haka ne na'am ana gane wannan na'am amma Allah ba zai yi alkawari cewa ba zai kona wanda bai turo ma'aika ba sannan kuma ce iyayen ma'aiki salasan ba su samu sako ba ya saba da adalci da gudani ya faɗa cewa duk wanda bai yi da suke aika ba harin fasashi ne har ma hannun sassana ya gaya wani alayiran ma sai an tambayi jibilu ka isar da aika da muka aika wajen nuhu ya ce na isar kai nuhu mutanen ka su isar eh, ka isar musu da aika cewa wani ne sa da mutanen min suke sa ma ja ana min bashirun wala min ba wanda ta zuwa ga mu ba ma wanda yake mana guran aljama sai Allah ce nuka ji ashe baka isar da aika cewa ubangiji na isar waye shaidan ka kasan ni yau alƙali ne alƙali ba shaida Mm.
sai ce ummatu muhammadi sallallahu alaihi wasallam a kira mu al'umma ne sallallahu alaihi wasallam mu karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qawmaka min qawli ayati wa zaman rajim qala ya qaumi kaga yasa kenan qala ay nuhun qala qala ma za ya qaumi ni lakum nadhirun bi nuhulillah su ko su ce ma za na min bashirin walaliyin qala ya qaumi ni lakum nazirun mubin kaga sun sabbata makareta an ubudullah wattaqu wa yuhun yakullakum min dhunubikum wa yukikum mukaranta har da amsa da suka bashi in mun gama karanta sai Allah ya to kun ji ashe ba wani nuhu ya san da ya karce san ma ba ji ba mai da daushe da su ba yaushe suka rayu da mu suka sa instrument da aika Allah ko da adalci zai je ya dube mu ko ashe kun ji ashe shi da ku da ƙarya ne an ce ba da shi da kuwa waye zai taskiya ko ta kushe ni ne a je sai mu ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wurin sa muka samu to a nan ne manzana sallallahu alaihi wasallam sai ya zo in ya bada in ya bada taskiya a kan ke da mu ba ta ƙarya bace sai a shigar da kafiran mu huta a shigar da mutanen sa aljanna La- da Allah a kaddara ba a kaddarawa sun tabbata da gasken ba sai kusa da sako ba za a kona su za a kona su ada wanda da ta tabbata ba su samu sako da su yana aljanna na'am
haka ne na'am
to ya za ka ci iyayen ma'aiki bayan ga kafiran da suka bauta kuma kan da suka musa sai da Allah ya ce to a saurara musu aji a bi- a bi kaji inda gaske ne annaban su ba su isar da sako ba to kafiran su ji aljanna Allah ya bi kowa sani sun isar amma dai ya zama mai adalci haka ne to wannan kenan ya tabbatar mana da cewa dole mu eh, a gane iyayen ma'aiki malamai da yawa sun yi tarihi ciki har da khatimatul hufazi alhafiz jalaluddin abdurrahman suyidi Mm.
wanda ya su ta shiga 1911 yana cewa littafin at-ta'zim wal minna fi anna abawai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Mm.
to yan uwa eh, sai su ba ta binta abilabin sai khalid dan abilabin ibn abi talib sai hindu bintul muqawwim an tuna akwai al muqawwim a cikin babbanin ma'aiki an tuna su ko yana cikin ibn abi talib to akwai yar shi hindu shi hindu suna ne musdawiji shi ma na'am ana samun namiji hindu mace ma hindu na'am akwai hindu ibn abi hala namiji ne sunansa hindu ibn abi hala na'am ana gano kaga kan mun gane hindu bintul muqawwim na'am akwai hindu kuma bintu abi umayyatar magzumiya Mm.
ummu salama za mu zo kanta cikin matan maiki zan ba su. akwai kuma hindu bintu utuba na'am na tara abu safiya na'am ana ji Mm.
wacce ta yi kuma awaitar na bi safiya to akwai arwa bintul muqawwi ibn abdul muttalib ba arwa da muka ce mahaifiyar usman ba Mm.
yar ummu hakim al-baida wancan da ita da wannan arwan 'ya'yan namiji da mace ne ita ummu hakim gongon ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam wacce ita ta haifi uwar sayyidina usman ibn affan ana gane wannan yawwa akwai murratu bintu hajar ibn abdul muttalib sai auladu ƴaƴansa sallallahu alaihi wasallam akwai a- a- auladuhu sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam awwaluhum na farkon su alqasim wa bihi kana yukuna da shi ake masa alkunya yana ce wata rana a kasuwa wani ya ce ya abal kasim sai manzo Allah suna ya kasan zai juro ba da yake Mm.
bai zan tafata ya tafata jami'a ya jiyo sai kurjin ya dauki wata na ba annabi yake nufi ba ya rasulullahi eh, ma iyana iyaka ani ba kai nake nufi ba ya rasulullahi sai annabi yake san mau bi ismi wala takanna ko wala taktanu bi kunyati kusa gwara da suna irin suna na amma ka kusa alkunya irin na to wannan ya zo malamai sun yi sabani kan cewa yana raye ne tun daga illa ta tashiri ana ganewa ne illa na shar'anta hakan ba ladabi annabin a wuri ka kira suna mai kama da nasa ya jiyo ka ce ba da shi ba har tsadar manzon Allah Sallallahu sai ka alaihi isa ma wasallam.
annabi ya jiyo maka ce ba da shi ba gari ka ce ma ba da wancan ba da kai ka rungume ya zuwa Allah da kai amma tabbas ba da annabi inda annabi ke ya rasulullah ne ce Mm.
ya abul kasim yahudan madina ba wanda ba- ba su so su kyashi da ya muhammadu suka ce ya abul kasim amma musulmi ya rasulallah ya nabi allah ana gane wa na'am to amma annabin da kowa ke nema kai ya jiyo ma tun da tabbas ba da shi ne yake yi ba kuma da kwarjini da nauyi kuma da ba haka ake kiransa ba to ladabin mafita la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadwa to hatta alkunyar ma an dauke kar kowa ya saka da shi ne suka ce fi muddati hayatihi ne matukan yana da rai ne ba a sa alkunya amma yanzu ana sa abul kasim na'am
waɗansu da yawa akwai malamin masu na abul kasim na'am duk da ga ba faisawa ba tun wancan hani ana kiyayewa ba su da yawa masu alkunya Eh, mutum mai suna muhammad ba a masa alkunya da abul kasim sai manzo Allah shi kaɗai sai dai ya yi takan ya yi iktinai da sunan misali amma in sunan mutum Mu- muhammad a ka'idar larabawa sukan masa alkunya da abu abdullahi ko da imam bukhari sai kace sun ce abu abdullahi Mm.
محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجوفي مولاه إيه؟ مسلم هو أبو الحسين هو na'am هكذا na'am القشيري النيسابوري na'am wanda da su ya tashi ka 261 shi musulmi kenan bukari kuma 256 ana biyu na'am to eh, haka ne wa qad wulida qabla an-nubuwati an haifi shi sayyiduna qasim dan maiki alayhi salatu wassalam kafin aika ne wato fiye qablaha ya kuma rasu kafin Allah ya koma ki sallallahu alaihi wasallam wa ibnu sanatayn shekarun sa biyu wa abdullahi sai abdullahi shine na biyu aya mazan kenan wai samma bi tayyib wa tahir wa bi tahir ana masa alkunya ana kinsa at-tayyib da at-tahir saboda shi ne zo daidai lokacin wahayi ya sauka qur'ani ya sauka duniya ta yi tsarki duniya ta yi daɗi sai aka masa alkunya da at-tayyib da at-tahir wani da ba da nubuwa an haife shi bayan annabta wakila waɗansu suka ce lam yudrik annabuwata bai riski nubuwa ba wakila a nan ɗin kuma sai aka ce a tsayin gairu tsahir tsayin daban da shi da tsahir a wannan kauli ya annabi takwas kenan sallallahu alaihi wasallam sai da khadija ta haifi bakwai kenan sai da mara ya ta haifi ɗaya a na'am wannan riwaya na a tsayin gairu tsahir na'am
in daban-daban ne na'am wa zainab amma ta sai sai da tuna zainab wa radiyallahu ta'ala wa alaihi salam sai ruqayya ita ma radiyallahu ta'ala wa alaihi salam sai ummu kulsum ita ma radiyallahu ta'ala anha wa alaihi salam haka sai da fatima ah, ala nabina muhammadin gaba ɗayan su alaihi salam
Mm.
Eh, ya annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗi su akan cewa alaihi salam ko sai na ibrahim za ga sai wani bukhari in bukhari ya kawo sai na ibrahim bai cewa radiyallahu anhu dan manzo Allah alaihi salam yake samu sa na'am Eh. saboda salamun ala ali asi kuma eh, haka ne sai da fatima ma za ga bukhari kan samu ta alaihi salam a ganzo bukhari an dai kare sunna ku to shi ma kan samu ta alaihi salam wal banatu ƴaƴansa mata alaihi salatu wasalam adrakna islama duk su su rike musulunci wa hajarna ma'ahu sun yi jira dukkansu wa kulluhunna min khadijata radiyallahu anha dukkansu daga khadija amma bambanci take ta sai da zainab lokacin da aka yi jira take ba lokacin da ya jira ba na'am saboda uzurin aure tana zama aure a- tana zama aure a makka ita da miji da lokacin miji bai musulunta ba a lokacin musulunci bai hana arne mai hoton gunki yana aure da musulunta ba bai raba auren ba lokacin shari'a ba ta raba ba lokacin akan samu mutum kafiri ne mai hoton gunki ba ta sakon musu na'am a lokacin in Allah sai mun zo kanta za mu yi magana ina jin akwai inda fito su a gobe ko ko iya nan ne iya nan ne zai mu faɗi ta nan yawa ga ta nan ana ganewa na'am yawwa wa wuni da lahu sallallahu alaihi wasallam bil madinata ko bil madinati a madina an haifa masa wa ibrahim alaihi salam min maritul qibtiyya bayan sallah asubahi ya fito yayi sallah sai ya kiyo ce musu wuni da ni al-laila ko albaniya ibnu sammaituhu bi abi ibrahim Mm.
an haifa mu wani ɗan namiji a daren nan jiya na- na sa masa sunan babana sayyidina ibrahim wa ibnu sab'ina laila dare dare saba'in kadai yayi a duniya wakila wani suka ce a sab'atu ashuri wata bakwai wakila wani suka ce a samani ta ashuri wata takwas wa kullum ma tufi hayati duka 'ya'yansa da mazan da matan duk sun rasu yana da rai sallallahu alaihi wasallam illa sai dai fatima alaihi salam fa ta'akkarat ba'dahu bi sab'ati ashhur ta yi jinkiri da suwa bayan sa da wata bakwai in an ce wata bakwai an kirga da rabiul awwal din kenan na'am saboda manzo sallallahu alaihi wasallam wata rabiul awwal to in ka ce da rabiul awwal rabiul sani jumada dula jumada sani rajab sha'ban ramadan ta rasu na'am ittifaqan a ramadan ta rasu to in ka kirga da rabiul awwal ne zai zama wata bakwai وكانت زينب هي أكبر بناتي زينب ita ce babban ‘ya'yansa mata radiyallahu anha Allah ya dade ta inda abul as ibn rabi'a tana aure da mijinta abul as ibn rabi'a banu abdu shamsi ne shi na'am
an tuna abdu shamsi No.
‘ya'yan abdu manafin na'am abdu manafin gamarul babaha'i auladuhu arba'atun ula'i muttalibun wa hashimun wa naufalun wa abdu shamsi hashimun la yake to ‘ya'yan abdu shi al'abshami ne ana ce su abshamawa ‘ya'yan abdu shi jikoki abdu shamsi to wakar aslama ya musulunta daga baya ko da yake ba da wuri ya musulunta ba lokacin da musulunci ya zo yana wurin tafiya yana dawowa ya ji gari ya cika ba makka ba ta tashi ta kasa bacci me yake faruwa ai muhammadu amin ya zo da sabon sako da wahayi daga sama kuma bikin zira kauman ne ma'un zira abahu ba su taɓa jin wahayi daga sama ba rabonsu da wahayi yau ana neman kusan shekara dubu biyu da ɗoriya wajen kusan ma dubu uku inda wahunu nan biyar na cewa tsakanin annabi ibrahim da annabi musa an samu shekara dubu daya tsakanin annabi musa da annabi isa shi ma an samu shekara dubu daya to in ya tabbata haka din tsakanin annabi isa da nijira da miki sallallahu alaihi shekara ɗari shida da saba'in ya aika zuwa risala shekara ɗari shida da shekara ɗari biyar da saba'in ko to ɗari shida da goma zuwa daidai lokutan risala ko goma sha ɗaya an gane wannan Na'am.
ka ka samu wajen kusan shekara dubu biyu da ɗari shida da yanda duniya na'am rabonsu da su ji Allah ya yi magana ta sama wahayi ya so na'am
ma mun zira abin ko gabi dona za ka magana sabuwa fil amma daga bakin wanda bai taɓa ƙarya ba don ya tambaye su a ra'aytum law akhbartukum anna khayran bi safi hazal jabal musabbihukum am am musabbiki antum qalu ma darabna alayka kadiba qala fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid yana zan ce muku ga ga wasu mahaya da kai a kasan dutsen nan za su muku asubanci su gare ku za ku yi da suka ce ai mutum kai ƙarya ba kaga ya kama su da hujja to ba maganar mahaya ba ne abin ya fi ƙarfin haka na zo yi muku gargaɗi gabanin wani azaba mai tsanani to wannan da ya da sai samu yasa ta musulunta ta ce masa kaji abin da ya ce ya ji to ke mai ra'ayin ki ce na karɓa to sai ya shi shi dai bai karɓa ba amma san annabi sallallahu alaihi baya ƙarya to lokacin da suru kafiran makka suka ce ai kun bar shi a nitsa ne yasa yake damun ku da karanta da wai karanta qur'ani ku fitine shi ta hanyar sakan masa yayan sa mata ku cika mar tsawarawa a gidan shi duk wani surukin sa ya sakan masa yaya aka fara da yayan abu labi da utba da utaiba suka sako ruqayya da ummu kulsum aka je aka same shi aka aka dace wallahi san ba zan saki mata ta ba. ga yayan mu ka zaba wajen cin daban ga yayan naku ne ai musu mun bane na ta zance na neman wuri yayan ku ai ba su gun bane wanda nake so ita na aura ba ko mai rabayan da ita akai akai shi ko kamar suna zuga shi ma wajen kyautata mutum bai kara kyautata ki duk da bai sallah lokaci bai karbi karbi musulunci ba na'am amma yana nan cikin zaman mutunci ita kadai tana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin ƴaƴa annabi sallallahu alaihi wasallam sauran duk sun dawo gida sai da ruqayya sai da usman radiyallahu anhu ya zo aure ta sai da ummu kulsum tana nan tare da karwanta sai da ya faɗi na'am
ana gane wannan Na'am.
da haka da usman ya aure sai da ruqayya sai suka tafi habasha tare hijira ta haifi sayyidina abdullahi jika annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na ga muku ya rasu a habasha so sai har aka yi yakin badar har aka hijira ita kadai ce ba ta hijira ba saboda uzurin aure na'am a lokacin da aka hijira sau da bayanin sallallahu ya iso madina za mu zo mu kan da hijira insha Allah ya tura an ɗigo iyalansa duka sai da saudatu bintu zama a lokacin da kuma yayansa mata sai da Ruqayya- sai da ummu kalsum sai da fatima tunda ruqayya suna habasha lokacin da mijinta usman har ana musu waka ana cewa wai a hasanin zaujin ra'a a hasanin zaujin ra'a insanu ruqayyatun wa ba'luha usman ba a taba ganin mace da namiji kyawawa wanda wani dan adam ya gani kamar usman da matarsa ruqayya yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a takaice suka suka dawo to ita bata yi hijira ba saboda wannan musulmi so za ka zo takin badar kowa da karfi aka fitar da shi duk wanda ya kwana a makara nan ko yana sallah sai dai kafiran maka suka musu karfi suka je da su filin badar na'am
har waɗansu cikin musulman ma suna cikin ma wani bangare na sababin nuzul na inna na zai tafi wa mala'ikatu zalimi an kusa kalufi makunta suna ciki na'am
banda hukuncin wanda ya mutu a makka zai zai huta bai yi hijira ba akwai kuma wanda aka fitar badar na'am
banda irin su da mutum rikisi wanda suna kwance na'am ana gane wannan na'am
to shi ne wa manyan hajjar fi sabilillahi Na'am.
haka ne so sai ya zama an masa da ƙarfi an fito da shi shi abul asirin sarkin maki sai ya sa'a ya zama yana cikin wanda aka kamo ba an kashe su bane na'am saba'in din da aka kamo shi ɗaya ne a cikin su na'am da aka zo kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika ya ce a- a- aka aika aka ce duk wanda ya san an kama masa mutum ya kawo ya zo ya fanshi nashi da aka kama ita sai da zainab ta turo a fanshi mijinta za ta fanshi mijinta a hannun babanta ta turo abin wuyanta Allahu akbar abin wuyanta aka samu ta a aure wanda uwarta ne ta samu ta shi a aure na uwar ne ma Allah wata jire ta sama ta abin aure wato ba saƙo mai taɓa zuciya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka ɗauko abin da Khadija ne ta bada ka ce wai ka turo miji wanda wannan za ka yi masa wayo Allah nan da ka taɓa zuciyarsa haka kawai ba sai da Aisha ta ce haka ana zaman lafiya ba abin da ya faru a Madina za a waye gari wata ne ce kawai a yanka dabba ya yanka ce a rarraba nama wa kawai kawai Khadija haka kawai ba ranar sallah ba ba ranar biki ba ba aure ko ta munasaba ba haka kawai saboda wato jinjina irin karamci da ta yi ba wanda ya kai annabi rike amana sallallahu alaihi ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wato karamci da iyauci haka kawai sai ce a raba fi eh, sadiqa ta khadija kowace aka yi mata a daddatsa aka yi wa kowace ba kuwa ta yi sallama fa kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka- a ga ya shiga da kansa ba ya dauko shimfiɗa ya shimfiɗa mata aka ce ya ne ce kanan ta atina ayyama khadija Allah da ba ba kawar Khadija ba ce a kiyaye wannan ba kawace ba ba kun ji abin da ya faɗa na'am bai ce ba abokin Khadija ba ne kanar tatina Ayyama.
ayyama Khadija wai ba zai manta da fuskar ta ba don da kasance tana kawo musu ziyara Khadija tana da Allah musulmi sallallahu alaihi wasallam
akwai yar uwar Khadija in ta zo ana ce mata hala ana ji na'am
idan ta zo ta yi sallama wallahi sai da aisha ta ce da yake muryanta na kama da na khadija ana ganewa Eh, za mu tsaya nan saboda lokacin mun zo insha Allah za mu tsara daidai mu tsaya Allahu salli ala sayyidina Muhammad wa fatin ma wuri kai fatin ma sabar na san ne bila ki wala hadi da sa da musulmi ala kan da zai sai mu jira musan kun ban salamu alaikum